بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي تقوز وتم جماد الأولى shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin goma ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 63 cikin littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri al-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi al'imamu ibn abdulbari ya rasu hijira na da shekara 463 bangiji Allah ya gafarta masa wannan tafi na shi yana bayani ne akan ka'idoji da manhajin malamai game da mu'amala da ilimi muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi a cikin wato tarjama ta 255 in za iya tunawa malam yana mana fashin baki akan wato abinda malamai suka kyamata na jayayya da jidali da musu da sunan ilimi wannan irin tafarki da a yanzu ya yadu cikin mutane yawan jayayya yawan jidali kowa ya tsoma baki a cikin matsala ta ilimi a ta gwagwarmaya a kanta a ta tsineneniya a ta kira zuwa ga mukabala to wannan ba manhaji ne na ilimi a wurin malamai ba manhaji ne na ƴan takife waɗanda suka yi wa ilimi takahai Allah kyauta yana ci gaba da kawo mana maganganun malamai akan wannan mas'aloli sai ki cewa wa anil awwam ibn haushab an ibrahim at-taymi fi qawlihi ta'ala fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghda qala al-khusumatu bil jadli fi ad-din yace daga Awam ibn Haushab daga Ibrahim at-Taymi kamar yadda Ibn Jarir ya rawaito a cikin tafsirin sa wajen fassara fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul Maida game da kristoci da Allah yace fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha sai muka wato aghraina bi ma'ana harrashna muka sanya gaba da kiyayya da juna a tsakankaninsu Ibrahimu Taimi ya ce ma'anansa al-khusumat al-khusumat bil jadali fi din sai muka da suka da suka qis falamma nasu hazzan mimma zukiru bi da suka guje ma abinda aka karantar da su na tauhidi da annabtar annabi Isa da sauran abubuwan da aka koyar da su na zikirori da da biyayya Allah Allah ya ce sai muka aukar da jayayya tsakankaninsu da gaba da kiyayya a cikin addini haka wannan malami ya fassara Ibrahimu Taymi haka nan Muawiyah ibn Qurra yake cewa al-khusumatu fi dini tuhbitu al-amal yace jayayya cikin addini tana tana wato rusa ayyuka gashi nan wa qala Muawiyah ibn Amr iyyakum wa hadhihi al-khusumat ahirdunku da irin wannan jayayya fa innaha tuhbitul a'mal babu abinda take illa banda wargaza aiki duk mutumin da ya dauki jayayya a matsayin shine addinin sa za ga aikin shi na addini ya lalace ba zai damu da aiki ba sai jayayya sai fitina da tashin tashina a cikin addinin musulunci wa an ibn al-hanafiyya shine Muhammad ibn al-Hanafiyya kenan dan gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu kale yace la tanqadi ad-dunya hatta takuna khusumatuhum fi rabbihim duniya ba za ta ƙare ba alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an wayi gari duk husumar da mutane suke game da al'amarin ubangiji bisa jahilci kowa ya faɗi magana ya danganta wa Allah ko ya hukunci a madadin shari'a kuma ya zama hukuncin na jahilci shine abin da zai bayyana a ƙarshen duniya kamar yadda ake gani yanzu wa qala ibn abbas radiyallahu anhu sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yace la yazalu amri hadhihi al-ummati لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر al'amarin wannan al'umma ba zai gushe ba muqaraban yana kusa da tafarki madaidaici hatta ya takallamu fil wuldani har sai mutane sun fara yin magana akan ƴaƴan mushrik ƴaƴan mushrikai shine al-wuldan a fara magana akan to ƴaƴan kafirai in sun mutu ƴan aljanna ne ko ƴan wuta ne wani kaza da ya mutu bai yi imani ba dan wuta ne ko dan aljanna ai yana da kirki ai ya taimake ƴan adam ai sarki ne mai adalci haka zama ana a wasu suna ganin ya kamata mai addu'a ko ba mai ba wannan ya zama topic na tattaunawa ai sati guda ana magana akan wannan shiririta to shine takallamu fil wildan wal qadr da ko magana akan kaddara Allah na da kaddara ko bai da ita mutane su suke yin kayan su ko ko Allah ne yake kaza kadariyanci ya taso jabariyanci ya taso ai ta wannan surutu kuma kowa ya tsoma baki to da zaran an yi haka za ka ga al'amarin addini ya lalace sanin ma me asalin addinin sai ya zama jidali wa qala al-haytham ibn jamil al-haytham ibn jamil al-antaqi yake fada malami ne mutumin bagadaza ya rasu 223 ibnu majah ya fitar da hadisin sa al-haytham ibn jamil babban malami ne cikin malaman musulunci al-imam bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin al-adab al-mufrad to shine yake fada wannan magana tana cikin tafin tartibul madarik na al-imam al-qadi iyad ibn musa yahsubi yace qultu li malik ibn anas domin shi al-haytham ibn jamil dalibin imam malik kuma ya karantar da sa ahmad ibn hanbal shine yake cewa na tambayi malik ibn anas nace ya aba abdullah Allah shi gafarta mana ar-rajulu yakunu aliman bis sunnah mutum ne ya san addini ya san sunna ya san aƙida mai kyau a yujadilu anha shin daidai ne ya kama jayayya da nufin kare wannan sunna da ya sani yadda mu yanzu ustazai musamman matasa suke ganin ai wannan ma wai shine jarunta addini a ce kai dan rigima ne dan kira zuwa ga muƙabala duk inda ka ji ina da muƙabala ka tashi gari gari ka tafi ko ka dinga zuwa kana ba da sanarwa buɗaɗɗiya cewa duk wanda ya isa ya fito irin wannan abin da mutane suke da tunanin cewa wai haka kara addini ne an tambayi maliku maliku ya ce la ce ba haka bane ba yi ba daidai bane ka ce za ka ta jayi akan addini ya ce walakin ya kudu bi sunna kai dai ka zauna ka karantar da ita mu gane bambancin karantarwa da jayayya karantarwa ka je ka samu ɗalibai wanda suke da bukata irin wannan karantarwar ka zauna ka koya musu abin da yake a ilmance a bisa tsari da manhajin ilimi jayayya fa to ba yakin ka bace in dai da gaske ilimi kake nema yace walakin yukhbiru bis sunna fa in qubilat minhu in aka karba to alhamdulillah wa illa in ba karba ba sakata sai ya kame bakin sa ya zama ba kai ne dan neman jayayya ba za ka yi jayayya ne kawai billati yi ahsan shine idan ya zama dole ba makawa kai aka tarke aka zo gare ka amma ya zama aikinka yawon neman ina ne ake mukabala akwai za ka ga ko ba a gayyace shi mukabala ba sai ya ji ya dinga cusa kanshi yana yana cusa kai ba kwarjini yana neman a bashi dama dai a yi mukabala ko yayi to wannan ba manhajin ilimi bane hasali dole za ka ga yana yin wannan abin in ka bincika da kyau za ka ga asalin abin da ake ce mai ilimin babu shi sai dai hayaniya ko jayayya ko tsaurin ido ko kuma baki akwai da yana da baki ya iya surutu to sai ɗauka ilimi yake da shi su ma mutane su ɗauka ilimi ne to kaji imam malik ya hana jayayya a addini da aka mu malikiya ba aikin mabane ke na wannan nan ƙasa ba malikiya ba ce to ba aikin malikiya bane jayayya addini ai ta rikici wa qala mus'ab ibn abdullah mus'ab ibn abdullah az-zubairi yake cewa nadarani ishaq ibn ibn abi isra'il ishaq dan gidan abu isra'ila ya tattauna da ni fa qala sai ya ce la aqulu kaza wa la aqulu ghayrahu ni bana cewa eh bana cewa a'a yani fil qur'an shi ni bana cewa qur'ani magana Allah ne ba kuma na cewa makhluki ne fanazartuhu sai na tattauna da shi faqala sai ya ce lam aqif ala shakki bice ni ban ki fadan magana saboda ina shakka ba walakin ni aqulu kama qala ina fada ne kamar yadda yace uskut kama sakatal qaum an ce ka kame bakinka daga surutu akan waɗannan masailin yanda malaman farko suka kame bakin su qala fa anshadtuhu hadha ash-shi'ra fa ajabahu wa katabahu wa huwa shi'run qalilun qila منذ akthara min 20 sana yace da haka sai na karanta mishi wata waka wani waƙe wanda ta burge shi har ya kwafe ta ko ce waka ce kuma an rubuta ta fiye da shekara 20 fadin mawaƙin shine wato shi abinda Mus'ab ibn Abdullahi Az-Zubairi yake cewa aqudu ba'da ma rajafat idhani wa kana al-maut aqraba ma yalinu yace yanzu nan zan aqudu so kuke samu rin in zauna ba da ma rajafat izami bayan kasusuwa na sun yi laushi shekaru sun kama ni wa kana al-mautu aqraba ma yali kuma mutuwa ita ce mafi kusancin abin da yake abin da nafi so nafi son mutuwa yanzu fiye da rayuwa rayuwa ta tayi nisa nafi shirya wa mutuwa bayan na kai wannan shekarun ujadilu kullu mu'taridin khasim sai waye gari duk wani wanda na faɗi magana ya ce ba haka ba in ce sai na yi musu da shi sai na yi jayayya da shi in ce an isa a fito mu haɗa tasha kaza mu haɗa masallaci kaza kuma haɗa a shafi kaza wa af'alu wa aj'alu dinahu gharadan lidini in sanya addinin shi da nawa abun karawa guda biyu mu ta jayayya fa atruku ma alimtu li ra'ayi ghairi in bar abin da na sani na fahimtar wani na in bar fahimtar da na sani in kama fahimtar wani walaisar ra'ayu kal ilmi yaqini yace ai fahimtar mutane ba shine ilimi na yaqini ba ga abinda na karanta na sani sai in dauki wani ra'ayi in kama jayayya da shi sai wani shi ma ya dauko wani ra'ayi daban can ya kama jayayya dukan mu mai ta jayayya yace wa ma ana wal khusumatu wa hiya labsun yace ina ni ina jayayya bayan ita jayayya din wani rikici ne tusarrafu fil shimali ila al-yamin wanda take juya maka hankali daga dama zuwa hagu waqad sunnan waqad sunnat lana sunanun qiwamun yace alhalin kuma an karantar da mu sunnoni masu ƙarfi ya luhna bi kulli fajjin aw wajini waɗanda suke da suke walwali suna haske bi kulli fajjin a kowane lungu aw wajini ko kuma kowane yanki kowane gari aka je akantar da sunna garin zai haske wannan shi abin da ya kamata mu damu da shi ba jayayya take ƙara duhu a addini ta ƙara rikirkita addini a kasa fahimtar shi ba wa kana alhaqu laysa bihi khafa'u ita shi ita gaskiya ta kasance tunda abu ne da yake a sarari ba ta buya a gharra a gharra ka gurratil falaqil mubini wacce take tana da haske kaman hasken alfalak hasken safiya almubin wanda yake fitowa a ganshi gaskiya a fili take bata bukatar sai an yi jayayya wama iwadul lana minhaju jahm yace kuma manhajin jahm dan safwan to ba za mu rike shi a madadin gaskiyar da muka sani ba bi minhaji ibn aminatul amini mu dauki manhajin jahm mu ajana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan gidan amina abuntaccen bawan fa amma ma alimtu faqad kafani yace ni abinda na sani na ilimi to ya ishe ni na bautawa Allah da shi bana bukatar jayayya wa amma ma jahiltu fajannibuni abinda ban sani ba to ku kauce ku bani waje game da jayayya akan sa falastu bi mukfirin ahadan yusalli yace ni dai bazan ce wani mutum da ke sallah in ce kafiri ne shi ba wama ahram wama ahramkumu an takfur wama uhrimkumu an takfuruni kuma ku ban hana kuma kun ga dama ku je ku ce ni kafiri wa kunna ikhwatan narmi jami'an fa narmi kullu murtab kullu murti kullu murtabin barin yace mun kasance da ƴan uwan juna ne musulmi gaba ɗaya muna haɗe al'umma ɗaya narmi jami'an muna kai hari ga baki ɗayan mu a matsayin runduna ɗaya fa narmi kullu murtabin mu dinga kai farmaki ga duk wani wanda yake mai shakka zanini wanda yake da addinin zato wato al'ummar musulmi ta zama guda daya tana yakan kafirai kafin ta zo ta wargaje ta fara yakan junanta fama bari har takallufu an ramatna bi sha'anin wahidin fawqa shu'uni ku gyara inda aka buga bi sha'anin wahidin fawqa shu'uni zaga ya saka wata nunun da can kuma yasa farka amma fawqa ne fama bari har takallufu an ramatna bi sha'anin wahidin fawqa shu'uni yace ba mu gushe ba muna daukar wa kanmu abin da yafi karfin mu na jayayya da jidali har sai da rayuwa ta jefe mu da wani sha'ani guda daya ya zama saman dukkanin sha'anoni shine sha'anin jayayya din sha'anin jayayya akan abin da bai kai ya kawo ba a saka energy mai yawa a kansa saka energy mai yawa a yi ta rikici akan abin da bai kai ya kawo ba akan haɗuwar sallar juma'a da sallar idi akan carbi akan kaza abubuwa iri waɗanda a cikin ilimi ba su ne muhimmat ba ba su ne muhimmat ba amma a ta rikici a ta jayayya wani haya kafirta wani wani ya bid'antar da wani wani ya mai da bid'antarwa su wannan yana daga cikin musibar da al'umma musulmi suke ciki wanda ya kai ya sa baki ya saka wanda bai kai ba shi ma ya saka wanda ya fi karfin ya sa baki shi ma ya saka duk a tare a rikirkici ko a cikin gida ne a ce duk wani abu ya fara a gidan kowa sai ya sa baki baban mu gidan ya magana mama gidan ta magana yara su magana almajirai su magana makwabta su magana yaushe za a warware matsala ƙara rikirkicewa kawai za ta yi jama'a ƙara rikirkicewa kawai za ta yi kuma daga nan zukata su nisanta da juna fitina ta ƙaru a cikin al'umma saboda mu koyi mu koya mu bakunan mu kamewa daga shiga cikin jidali wanda bai da wani amfani wanda ba za ka iya warware shi da wannan magana taka ba sai dai ka ƙara mashi wato fetur fa aushaka an yakhirra imadu baitin yace saboda haka an yi kusa wato foundation din wannan gida na musulunci ya kusa ya wargaje wa yanqatul qarinu anil qarin min al qarini aboki ya nisanci abokinsa masoyi ya nisanci masoyinsa soyayya ta yi karanci tsakanin musulmi gaba ta tsananta fitintunu su yi yawa akwai misali ɗin da ko kaki ko kaso an riga an yi saɓani a kansu ba za ka yi warware su da duk maganar da za ka yi ba ku to in ba karatu ne ya kawo kanta ba irin wannan matsala ba ta da amfani magana kanta in karatu ya kawo kanta ka mu'alajance ta da yadda karatu yake cikin natsuwa cikin ilimi cikin mutunta ra'ayin abokin saɓaninka in ta wuce kawai shi kenan in ba wani in ba wani dole ya taso ba to ba a ita da ita amma sai ne ya dauko ta matsala wanda ya tabbatar fitina kawai ta kawo cikin al'umma yazo ya ta jan ya ta jagwalgwala ta ya tai kuma abokanan rikicin shi su ma su su biye mishi ai ta fama ai ta fama sai ai sati biyu uku ana fitina akan abu da abinda ba shine muhimmi ba ga matsaloli na na addini kala daban-daban ga matsalolin tauhidi ga matsalolin mu'amala ga matsalolin ibada ga matsaloli da suka shafi rayuwar musulmi ga matsaloli da suka shafi makomar al'umma duk ba a dauke su da muhimmanci ba sai wata karamar matsala wadda kawai rikici ne kuma ta sake tasowa ba sai an sake wannan rikicin in ta sake tasowa bayan shekara ɗaya ko biyu sai an sake maimaitawa to duk wannan jidalin jama'a wala ba manhajin ilimi bane mu gane wani sada ga duk malamin da ilimin shi na gaske ne ba za a ganshi a cikin wannan jidalin ba ka kula da kyau duk malamin da ya amsa sunan shi malami ana wannan hayaniyar za ka neme shi karasa so da yana da abin yi amma za ka kawai ‘yan mahabba wa dabba ne da ‘yan kiɗanta na jiyo da ‘yan zamanin abin nan social media ‘yan live ‘yan komai ga munan zami live da wasu daga ɗakin matansu wanda ma suke da matan kenan wasu ma daga zauren ƙofa gidansu wala wani ko masallacin anguwa bai da shi wanda zai shiga ya karanta bai da wannan karbuwa a cikin mutanen anguwarsu da zai karanta sai dai ya shiga zauren gidansu ko ya shiga ɗakin matar wanshi ciki ara mun nan baran ɗan yi live haka zai dinga an tayo maganganu na rashin dattaku na ƙuruciya ka ji jahilci malam yana wari sai ka ce wai yanzu wannan al'umma yana ta nufa ne yanzu wannan ma malami ne kenan kuma jahilan gari suna nan su kuma suna ta bin shi suna ta suna ta comment suna ta sharing ana ta ziga shi ya halaka yana halakar da mutane saboda babu wani regulation babu wata babu wanda ya isa ya ga wani ji Allah ya kyauta yace wa qala abu umar kana musab ibn abdullah zubairi sha'iran muhsinan malam ibn abdul bari yace kaga wannan malami musab ibn abdullah az-zubairi jika abdullah ibn zubairi ne ya kasance mawaki ne da ya iya waka gashi malami kuma ya iya waka zakara lahu ibnu akhihi akwai dan dan uwansa Zubair ibn Bakkar Malam Zubair ibn Bakkar ibn Abdullah kaga Mus'ab ibn Abdullah ta ku kuma Bakkar ibn Abdullah shine dan uwan Mus'ab din to Bakkar yana da dame suna Az-Zubair wanda shi kuma malami ne masanin sira da littafin Nasabu Quraish mashahurin malami ne ya rasu 256 bayan hijira malami ne mashahuri ya da littafai da yawa amma littafin shi wanda ya fi shahara shine nasabu quraish tarihin al'ummar quraishawa ne to a ciki ya ambaci cewa wannan baffan nasa yana da waƙoƙi yarfi biha abahu abdullahi ibn mus'ab ibn thabit wanda a cikin waƙen akwai ta'aziyya da aka yi ma shi mahaifin wato mahaifin baban su bakar din wato kakan shi zubairu kenan mai suna abdullahi ibn mus'ab ibn thabit ibn abdullahi ibn ibn zubair wa hadha ash-shi'r indahum la shakka fihi wannan waka ce tabbatacciya da gare shi babu shakka akai wallahu a'lam wa kana malik ibn anas yaqulu al-imam malik ya kasance yana cewa al-kalamu fi dini akrahu surutu a cikin addini surutu irin na 'yan jidali ya ce ni ina kyama wannan wa kana ahlu baladina yakrahunahu malaman garinmu amalu ahli madina kenan sun kace sun kasance suna kin wannan wato su zuhuri su su urwatu dan zubair su alqasim ibnu muhammad da ire-iren su malaman garin su kenan waɗannan ƴaƴan sahabbai da sauransu yace yakrahunahu wa yanhauna an suna kin abun kuma suna hana ɗaliban ilimi shiga cikin jidali da jayayya da surutu nahawul kalami fi ra'ayi jaham kaman yin magana akan irin aqidar jahamu dan safwan mai masu kora sifat asha'ira da makamantansu wal qadar da yin magana akan qadar yan qadariya wa kullama ashbaha zalika da kuma duk abin da yake kama da wannan duk wani musu da wata jayayya irin wannan haramun shi wala uhibbul kalama illa fi ma tahtahu amal yace ni bana son mutun yayi magana sai aka abinda a ƙarƙashin shi akwai aiki na addini abinda ya shafi ibada abinda ya shafi mu'amala abinda ya shafi tauhidi wanda idan an karantar da ilimin to aiki ake da shi ba wai kawai ilimi ne na nazari na surutu da zai ruɗa maka kwakwalwa ba a ilimi ne na aiki fa amma kalamu fi dini wa fi llahi azza wa jalla fa sukutu ahabbu ilayya magana ta shafi fi din ta shafi aqida irin wannan aqidoji din da kuma magana akan ubangiji magana akan zatin Allah magana akan kaza da ya shafi Allah yace fasukutu ahabbu ilayya yin shiru game da shi shi ya fiye mini li'anni ra'aytu ahla baladina yanhauna 'anil kalami fi dini illa ma ta'tahu amal ce saboda malaman garinmu suna hani game da irin wannan surutu sai abin da yake aiki qala abu umar ibnu abdul bar yace wa kad bayyana malikur rahimahullahu anna al-kalama fi ma ta'tahu amalu huwa al-mubahu indahu wa inda ahli baladi ma malika ga yana bayyana mana cewa yin magana akan abin da ya shafi aiki na addini ilimi wanda yake yana da yana da application a cikin addini yace to shine abin da malaman garin su suka ce a dinga yi ya'anil ulama'a minhum radiyallahu anhu da yace mutanen garin su ba yana nufin wai duk mutanen Madina ba a malaman cikin su wa akhbara anna al-kalama fi ad-dini nahwa al-qawli nahwa al-qawli fi sifati fi sifatillahi wa asma'ihi وضرب وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم والقدر yace kaga da yazo magana akan me yake nufi da zance akan addini yace kaman magana akan sifofin Allah da sunayen Allah ya buga misali yace kaman irin ra'ayin Jahm dan Safwan da ra'ayin Qadariyya wallazi qala hu malikun alaihi jama'atul fuqaha'i wal ulama'i qadiman wa hadithan min ahli al hadisi wal fatwa wannan ra'ayi na Imam Malik ita ce maganar malaman fiqh da malaman hadisi tun da can da kuma daga baya inda yi malamai ne na Allah abinda suke faɗi kenan wai na ma khalafa zalika ahlul bid'a ɗan bid'a su suka saba da wannan almu'tazila mu'tazilawa su ne addinin su ya gino akan musu da jayayya wasairal firaq da sauran kungiyoyin addini sauran mazhabobi na bata to su ne suka gino akan wannan ba ahlus sunna ba wa ammal jama'atu ala ma qala malikun aljama'a wato ahlus sunna su suna kan tafarkin Imam Malik ne na guje majayayya da musu akan addini illa an yattarra ahadun ila al-kalam sai in ya zama dole ba yadda aka iya idan gwamnati ce sai an yi ta bada doka ta ce to a zo a yi ko idan wani dan bid'a ya zo majalisin wani malami ya ce dole sai an yi mujadala da shi ba wai kai ka dinga tashi kana bin kana bin sawun su a idan wani ya zama dole kaga akwai maslaha to sai a yi ba wai ya zama shi ne tafarkin addinin ka ba ya ce illa an yi tsara ahadun ilal kalami fala ya sa'uhu sukutu ta yadda shiru ba zai wadace shi ba idza tami'a bi raddil batil asan da ya zama ya kwadaitu zuwa ga tunkuɗe wata barna wa sarfi sahibihi an madhhabihi da kokarin dawo da wanda ya bi wannan barnar zuwa tafarki mai kyau aw khashiya dalalata am dalalatan amma ko ji tsoron wata bata wadda ta gam za ta iya game gari aw na hawa zalika ko makamancin wannan idan aka samu wata bata wadda aka ga me yaɗa ta ya shahara ta bi gari talakawa da jahilai sun amshe ta wannan babu laifi a nemi a tattauna da shi don a bayyana barnarsa a ƙure a jahilcinsa mutane su ga barnarsa irin yadda ya faru da wancan ɗan gidan Nasiru Kabara na Kano irin yadda kuma misali yanzu aka samu irin wannan wani batacce da irin wannan batar to babu laifi amma wani wanda magmuri wanda ba a san shi ba sai zama garin wannan tattara da shi ne kake fito da shi a gan shi garin kokarin a ce bari a sa bidiyon shi a mai raddi a nan wani zai gani wasu ta shuba ta makale da zuciyar wani wanda bai san matakin ilimin da ya kamata ya hana shi samun wannan batun ba qala ibn uyayna sami'tu min jabir bin ju'fi kalaman khashitu an yaqa alayya wa alayhi albayt ibn uyayna yake cewa jabir bin ju'fi wani batacce ne yace ya faɗi wata magana wallahi na ji tsoron kada ɗakin da muke ciki ya ruguje saboda zindikancin magana kada a yi mana kwaron kwatsani da shi amma kaga bai zo ya faɗi magana ba domin sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji abin da wani yake faɗi to yanzu a bakin ka aka ji kaga bai faɗi magana ba saboda ƙara yaɗa barna ne wa qala yunus ibn abdul a'la yunus yake cewa samitu shafi'i yawma nadharahu hafsul al-fard akwai dan bid'a hafsu al-fardu shafi ya kafirta shi ƙarar shafi ya ce mashi kai kafiri ne don lokacin da ma shafi ya yi wata rashin lafiya har baya gane mutane a tambaye shi ka gane wannan bai magana ba ka gane wannan sai ga shi hafsu ya gogi shi ce aka ce ka gane wannan ce na gane shi mana ba zindiki nan ba ne hafsu yana nan a cikin sayarwa alamin nubala shafi baya ɗaga ne kafa saboda wani ɓatacce ne na nuna wa sarki mai san jayayya to da zai goye musu da shafi'i qalali sai shafi ya ce mun ji Yunus kenan ya aba Musa yace ya kai Abu Musa a wata riwaya sai da yace mishi ka ji abin da yace yace a yace to gara da Allah ya sa baka ji ba bazan ga maka ba yace amma li an yalqallahu rajul yalqallahu azza wa jalla al abdu bi kulli dhanbin ma khala shirki khairun min an yalqahu bi shay'in min al kalam yace bawa yaje ya game da ubangiji yana yin duk wani laifi a ce ya sha giya ko yana cin riba ko ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi ƙarya ko ya yi kaza in dai ba shirka ba ce ya ce wallah ya fiye mai sauƙin matsala fiye da a ce ya je gaban Allah yana ɗan ilmul kalam ɗan alwujudu ɗan musun addini laƙar samaitu min hafsin kalaman la aqdiru an ahkihi yace na ji hafsu wannan takadari yana faɗan wata magana wallahi wadda ba zan iya hakaito ta ba ce wala ba zan iya faɗanta ba saboda muninta ko da sunan hikaya da na ƙalto in ce ai ya ce kaza yadda mu muke ganin ai ba wani abu bane har ma kaza mutane suna cewa wai ai hakil kufri laysa bi kafirin gaskiya ne wanda ya hakaito kafirci ba kafiri bane amma kuma a matsayinka na malami mai karantarwa garin hakaito wannan kana yada wata barna ne kana ƙara mata faɗin inda ake jinta saboda haka ishara kawai ta wadatar in dole sai an yi ishara وأن يونس ابن عبد الأعلى قال يونس يتي ذكر لي الشافعي رحمه الله كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه ثم قال لي yace shafi'i ya bani labarin abin da ya faru tsakanin su da wannan takaddari mai suna Hafsu al-Fardu sannan sai ya ce mini ilam anni tala'atu min ahli al-kalami ala shay'in ma dhanantuhu qat yace wallahi na fahimci wasu abubuwa na barna a gurin waɗannan ‘yan ilmul kalam ban taɓa tsammanin sun kai lalacewa haka ba, wali an yubtalal mar'u bi kulli shay'in bi kulli ma na hallahu an, ya ce mutum a jarabce shi da duk wani abu wanda Allah ya hana ma'a da shirk, inda ba shirka ba ne, khairun ya fiye mishi min an yanzura fil kalami, fiye da a ce yana bincike a cikin ilmul kalam. وذكر الساجي يعقوب ابن ابن يحيى الساجي yace annal husain al-karabisi kala akoni shi ma dan rikici mai suna husain al-karabisi yana cewa da dalibin shafi'i ne yace su ila shafi'i an shay'in min al-kalami faghadiba afwan shi ba dan bid'a bane dalibin Imam Shafi'i ne yace an an an tambayi wato Imam Shafi'i akan wani abu na ilmul kalam sai sai ya fushi wa qala yace sal an hadha hafsan al-fard wa ashabahu akhzahumullah yace ka je ka tambayi su hafsu al-fardu da mutanen shi ubangiji Allah ya tabar da su ce ni ba irin ilimin da muke karantawa bane wannan ka je ka tambayi masu irin shi to ga wacce magana da ne ishara ya cewa kanal jarudi ya kulu jarudi yake cewa marida shafi'i rahimahullahu bi misra mardatan thaqula fiha imamu shafi'i lokacin da yake misra yayi wani rashin lafiya wanda jikin shi yayi nauyi har aka ga kamar ko ciwon ajali ne fadakhala alaihi qaumun sai wasu mutane suka shigo wurin sa minhum hafsu lil fard da wannan hafsu din fa kullum minhum yaqulu lahu man ana sai kowa ya ce mishi algabata malam ka gane ni hatta qala lahu hafsun al fard man ana ya aba abdullah ha aka zo kan shi wannan takaddari sai ya ce algabata malam ka gane ni fa qala anta hafsun al fard la hafizaka allah wala kalaka wala ra'aka hatta tatuba mimma anta fi yace na gane ka mana ba kai ne hafsun al fard ba kada Allah ubangiji ya kiyaye ka kada Allah Ubangiji ya baka abin da kake bukata na rayuwa na abinci kada Allah ya kiyaye ya kiyaye rayuwarka har sai ka tuba yake na gane ka shafi na cikin rashin lafiya ya mishi wannan mummuna addu'a wa qala shafi'i law alima nasu ma fil kalami fil ahwa'i la farru minhu kama yufarru min al asad da mutane sun san abin da ke cikin yin magana ta bid'a a cikin addini da sun guje ma sauraranta sun guje da masu wannan magana kamar da ake guje wa zaki ba za su ce bari su je su tankare su su tattauna da su ba Wakala kuma shafi'i yace idza sami'ta ar-rajula yaqulu al-ismu ghayru al-musamma aw al-ismu al-musamma in kaji mutun yana cewa al-ismu al-musamma wato suna da abinda aka sawa sunan shin suna kaza ya dace a sawa Allah ko bai dace ba irin wannan maganganun da suke shi to da kaji haka fashad annahu min ahlil kalam kasancewa dan ilmul kalam wala dina lahu kuma addinin shi lalatacce ba addinin Allah yake sura ka shafi'i a wannan rana sai yake cewa hukumi fi ahlil kalami an yadribu bil jaridi kama su ai musu bulala a ciro tsamagai na bishiyar dabino a zane su wa yutafa bihim sannan a yawo da surin da ake yawo da barayi din nan fil asha'il anguwa anguwa wal qaba'il gari gari ana cewa hadha jazaa'u man taraka alkitaba was sunna wa akhadha fil kalam kun ga sakamakon wanda ya watsi da qur'ani da sunna ya kama zance na banza wa zakara saji an abi thawrin qala abu thawrin yake cewa kuntu li shafi'i rahimahullah da fil kalami shay'an alga ta malam kana ta rubuce rubuce akan fannoni da dama me zai hana ka rubuta mana wani littafi akan ilmul kalam shine da'fil kalami shay'an fa qala sai yace man taradda fil kalami lam yaflah ai duk wanda ya kutsa cikin irin wannan zancen baya tsira kamar yadda muka ji game da irin siraji ko shafi fa Allah ya taimake shi shi ya ma mutu kafin a fara asalin rigima rigimar da aka yi ta ta ta ta, ta al-Qur'anu kalamullah shafi ya rasu kafin ayita ya rasu shekara ta 204 ita wannan rigima ta fara ne a shekara ta 218 saboda ka sai da ya mutu da kamar shekaru 14 kenan amma burbushinta yana nan a lokacin dan bid'a suna kokarin fadinta a shekara ta 2018 halifa al-ma'mun yazo ya maida ita official ko ta lokacin shafi ma ya riga ya rasu amma ka duba yadda yake yake mata raddi yake kwankwatsarta yace wa qala ahmad ibn hanbal rahimahullah la yaflahu sahibul kalami abada duk wani ma'abocin ilmul kalam to har abada ba zai tsira ba wala takadu tara ahadan nazara fil kalami illa wa fi qalbihi daghlun babu wanda zaka ga ya koma bincike game da ilmul kalam ya zama shine sabgarsa sai in ya zama a cikin zuciyarsa akwai akwai yaudara a cikin addininsa dagal shine wato khud'a kamar yadda ba cikin hadisi ittakhadhu dinallahi dagala wato mutum ya zama asalin addagal shine bishiya wadda ta yi duhu ganyenta ya yi yawa wadda wani mugu zai iya ɓuya a ciki ya yi muguntarsa ya ɓuya ya harbi daga cikin duhunta ya yaudara ko ya wani abu makamanci ita ake ce madagal asali qala malikun ara'aita in ja'ahu man huwa ajdalu minhu ayda'u dinahu kullu yawmin lidin jadid da aka ce maliku ai abin da yasa ake so a yi jayayya saboda wanda yafi karfin hujja kaga sai a gane shike da gaskiya su mutane abin da suke dauka in an yi jayayya duk wanda yafi karfin iya surutu to shike da gaskiya ko ba haka bane ba dole ne ya zama wanda yafi iya surutu shike da gaskiya ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu suna zuwa wurina da husuma hala wanda yafi iya surutu ba shike da gaskiya ba na dauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi zai biya na bashi wuta to haka musun addini ba wai sanda aka yi musu akan addini ya zama wanda ya ci musun shike da gaskiya alama fi nafsil amr ba shi ne maluku yake cewa to kenan kuna nufin duk sanda aka yi wata jayayya sai mutum ya bar abin da yake akai ya kama ra'ayin wanda ya kure shi goma an sake kure shi sake bin wancan ra'ayi wa an hasan ibn ziyad al-lu'li hasan al-lu'li yana cewa wa qala hu rajulun fi zufar ibn al-huzayl akai magana game da zufar ibn al-huzayl akana yanzuru fil kalam cewa shin ya kasance yana tattaunawa akan ilmul kalam fa qala subhanallahi yace sarki ya tabbata ga Allah ma ahmaqaka kai kuwa kai ka wuta ma adraktu mashiyakhatana zufar wa aba yusuf wa aba hanifa wa man jalasana wa akhadna anhum yahummuhum ghayrul fiqhi wal iqtida'i biman taqaddamahu shi waɗannan malaman namu su zufar ɗin da abu yusuf alkadi da abu hanifa da duk wanda suka zauna tare da su yace babu abin da ya dame su in ban da karatu a cikin fiqhun musulunci da kuma ƙoƙarin koyi da na gaba da su tabi'ai da sahabbai da sauransu waruwina anna tawusan wa wahab ibn munabbih iltaqaya yace an karantar da mu cewa tawus ibn kaisan da Wahab ibn Munabbih wata rana sun gamu fa qala Tawus li Wahab sai Tawus ya ce ya Aba Abdullah Allah shi gafarta malam balagani anka amrun azim yace na samu labari wanda yake mai ban mamaki game da kai fa qala ma huwa yace me kaji an ce qala taqulu inna Allah hamala qauma lutin ba'dahum ala ba'din yace an ce kana cewa wai Allah madaukakin sarki ya ɗauki mutanen annabi Nuhu wasu su saman wasu qala a'udhu billahi yace a'a ni ban ci haka ba sun masakata qala fa qultu hal ikhtasamna yace mun yi musu ne mun yi fada ne qala la ci ba fada muka yi yaga ana san amai da abin jayayya kawai sai ya shiru ce ko mun fara fada ne ce ba mun fara fada ba amma dai ba zan yi jayayya akan abin da ni na san mun fadi ba qala abu umar ajma ahlul fiqh wal athari من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدء وزيغ لا يعدون عند جميع طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتكان والميز والفهل ابن عبد البر يتي أجماع أهل الفقه malaman fiqh sun ijma'i wal athari da malaman hadisi min jami'il amsar a dukkanin yankunan garuruwa wato iraki da Hijaz da Masar da Jazira da Mawara Annahari da sauran garuruwan da aka san akwai malamai min ahlil kalami wa anna anna ahlil kalami wa ahlul ahlul bid'in cewa duk wanda ya zama ilimin shi irin wannan surutun ilimin shi na jayayya ne ilimin shi ba qur'ani bane ba sunna bane ba fiqhu bane to wannan dan bid'a wa zaigin kuma karkatacce ne la yu'adduna inda jami'i tabaqatil fuqaha ba a lissafa su a matsayin wata tsiya a gundun malaman fiqh ba sa kallon wanda kawai ilmul kalam ya iya ba sa kallon shi a matsayin malami wa innamal ulama malamai na gaskiya na addini ahlul athari sune ma'abuta hadisi wattafaqquhi wanda suke fahimta addini suke fiqh fihi a cikin hadisi wa yatafadaluna fihi bil itqan ana samun zarceceniya tsakanin fifikon iliminsu da fifikon falalarsu da gwargwadon zarceceniyarsu fil itikani wajen iya karatun ƙwarewa wal miyazi da iya tantance me ya inganta me bai inganta ba wal fahm da kuma wajen fahimta wannan sune ilimi ya zama akwai nasoshi na na shari'a a cikin kan mutum akwai iya tantance me daidai a cikin su me kuskure me ya inganta me bai inganta ba da kuma iya fahimtar abin da ke cikin su na fiqh da gurgurdan zurfin mutum a cikin wannan da gurgurdan ilimin sa amma surutu kawai da jayayya da musu da fashin baki da tattaunawa akan al'amuran yau da kullun kullun kamar da muke faɗa wannan ba ilimi bane a musulunci da ba wannan ma ilimi ne to sai dai a gidan karatun boko to da akwai boko da yawa abin da ke cikin kansa kawai kenan to haka wai gari malamai su ma sun ɗauki wannan sun ara sun yafa kuma suna ganin shine ilimi ko wa'azi aka zo yi ko huɗuba aka zo yi ko karatu aka zo yi sai an juya da topic ɗin ya koma kan irin wannan shiririta saboda kuma mu saurare mun kusa irin wannan shirman mun fi ganin fa'idarsa saboda ka sai mutum ya zauna a gaban malami shekara da shekaru bai iya addini ba amma duk wata jayayya ya iya ta duk wani surutu ya iya duk wata rashin kunya ya santa duk sunayen wasu mutane wanda ba su da wani amfani a cikin addini ya san su da sunayen wasu shugabannin kasashe da wasu kafirai da wasu manazarta da wasu ƴan abokan rigima duk abin da ya sani kawai kenan amma matsala karama ta addini bai santa ba in ka ji shi akan matsala addini to matsalar da ake jayayya ce kawai zaka ji ya santa ya ita ma kawai jayayya ya sani jayayya in ka ce mishi ya faɗa maka yana tuka cikin katuwa bai sani Allah ya kyauta malam yace وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك مالك يتي لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم ما مالك أنا مغانا أكن كاسوانتي إجارة يتي بي هلستا أي أينهن إجارة أباك أيكم بغاوة ko aikin kwafewa ko aikin tajlidi shine ayyukan da suke ada na ijara ne yawa kwadago a baka aikin kwadago a cikin littafin yan bid'a kamar a ce ka kwasa da motarka ka kai wani gari ko ainihin wato a ce ga sanan ka zo ka musu kanta inda za su saka ko kai aiki a labararin da ake tara wannan littafin ko a ba a kawo kamfanin ka a ce a buga ballantana kuma sai da su da yaɗa su littafin da suka shafi yan bid'a littafin da suka shafi at-tanjim wato bokanci da da sihiri وذكر كتبا يا أمبتين تفاي دبان دبان ثم قال سنن يتي وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا ما كتي لتفاي أم بدع mu a wurinmu abinda muke nufi kutubi ashabil kalami shine littafan wato ɗan ilmul kalam wal mu'tazila al mu'tazila wa ghairihi littafan mu'tazilawa da ire-iren su wa tafassakha wa tufsakhu al ijaratu fi zalika idan ma an yi ciniki an yi jinga za a yi irin wannan aikin idan aka gane cewa aikin ya shafi irin wannan shiritan ne to wannan ciniki ya watsa wa kazalika kutubul qada'i bin nujumi wa azaimul jinni haka ne tafan da suke magana akan yadda ake wato duban taurari yadda ake wa azaimul jinni da irin wato surkulli wanda ake ma aljannu tafan bokanci da sihiri to wannan ko da an baka aikin su idan kaga su ne to wannan ciniki ya wargaje shari'a bata halasta irin wannan cinikin ba wama ashbaha zalika da ire-iren waɗannan to haka ma kasusuwan su haka videos din su haka maganganun su da rubuce-rubucen su duka yaɗa su haramun ne wa qala fi kitabil shahadati fi ta'wil qawli malik haka nan a cikin kitabu shahadat yazo yana fassara ma'anar maganar maliku cewa la tajuzu shahadatu ahli bidai wa ahli ahwa baya halasta a karbi shaidan yan bid'a da masoya zuciya qala yace ahlul ahwa'i inda malikin wasa'iri ashabina hum ahlul kalam masu yin magana a cikin a cikin ilimi ba tare da nassi ba sai dai da surutu kawai in ilmul kalam a gun maliku duk sanda yace waɗanda ba a an san shaida su to su yake nufi fa kullu mutakallimin fa huwa min ahlil ahwa duk wani mai surutu wanda babu ilimi to dan bid'a ne walbida'i ɗan bida'a ne ɗan son zuciya ash'ariyan kana aw ghaira ash'ariyan shin ba ash'ari ne ko ba ba ash'ari ba in dai ɗan bida'a ne wato mai zance a cikin addini ba da hujja ba to to ina cikin masoya zuciya wala tuqbal lahum shahadatun fil islam ba a karban shaidar su a musulunci wa yuhjaru za a kaurace mishi wa yu'addab ala bid'atihi za a yi mishi horo gurgurdan bid'arsa wa in tamada alaiha ustutiba minha in duk da haka ya zake ya ci gaba da yi to alƙali zai neme shi da ya tuba in ya ki tuba ya mishi hukuncin da ya cancanta qala abu umar laysa fil itikadi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma jaa mansusan fi kitabillahi aw saha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da ya halasta mutum ya kudirce yayi magana akai game da sunayen Allah da sifofin shi sai dai abin da ya tabbata a cikin alqur'ani ar-rahman al-arshi stawa khalas yadullahi yadullahi fawqa aydihim khalas iya abinda aka ji qur'ani ya faɗa da sunna ta faɗa aw sa ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw ijtama'at alaihi al-umma iya abinda za a faɗi kenan wama jaa min akhbaril ahad fi dhalika kullihi aw nahwihi yusallamu lahu wa la yunadharu fihi abinda yazo a cikin waɗannan hadisai wanda suke sun inganta haka za a miƙa wuya ga hadisin akan zahirinsa ba tare da an yi rikici ko jayayya akai ba wannan shi ne tafarkin magabata game da al-asma wa sifat wa qala maqhulun wa zuhri wa kana maqhulun wa zuhri yaqulani wannan malamai sun kasance suna cewa irwau hadhihi al-ahaditha kama ja'at wa la tunadiru fiha kurwaito hadisan nan na as-sifatul khabariyya kamar yadda suka zo a cikin hadisai kar ku dinga musu da jayayya tattaunawa akan su وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزائي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت mala yace mun samu hadisai da muka ruwaito a asare da muka ruwaito daga Malik ibn Anas da Imam al-Auza'i Imam Ahli Sham da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Imam Ahli Iraq da Sufyan ibn Uyayna Imam Ahli Makka Imam Ibn Rashid Imam Ahli Yaman fi fi ahadisi fi sifat game da hadisan sifatu dinnan cewa annahum kulluhum su malaman nan gabaki ɗayan su kalu suna cewa amir ruha kama ja'at a gudanar da su kamar yadda suka zo in an fada ar-rahmanu alal arshi stawa a wuce kamar yadda aka ji da hikallahu min abdin a karanta a wuce kamar yadda aka ji amir ruha kama ja'at malam yace kala abu umar ibnu abdulbar yace nahu hadisin nuzul kama hadisin bayani game da sauka Allah karshen dare wa hadisu inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi da hadisin cewa Allah madauki sarki ya halicci annabi adam a bisa surarsa wa annahu yudkhilu qadamahu fi jahannam da hadisin da ke cewa Allah madauki sarki zai saka kafar sarana alkiyama a cikin wutar jahannama sannan ne za ta daina cewa halmin mazid wa annahu yad'u as-samawati ala usbu'in cewa Allah zai daura sammai gaba daya akan yatsa daya wa anna quluba bani adama bayna usba'ain min asabir rahman sannan kuma cewa zakatan yan adam gaba daya suna tsakankanin yatsu biyu na hannun Allah yuqallibuha kayfa sha'a yana jujuya sai yanda ya ga dama wa inna rabbakum laysa bi'awa da hadisin cewa ubangijinku ba mai ido harari garke bane wa ma kana mithlu hadhihi al-ahadith da hadisai ire-iren waɗannan وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب التمهيد yace mun yi bayani dalla dalla da hadisai da maganganun malamai a cikin littafin mu at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid inda zikri hadisin nuzul a inda malik ya kawo hadisin nuzul kuma zaka ganshi bahasi ne mai tsayi faman arada al-wuqufa alaihi ta'ammalahu hunaka in kana so ka ga magana ka koma can ala anni aqulu yace duk da yake ni ina cewa la khaira fi shay'in min madhabi alil kalami kullihim wa billahi tawfiq Allah ubangiji ya sa a dace gashi mai ta'liqin a ƙasa yake cewa qultu wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati annahum la yaquduna fi asma'illahi wa sifatihi wa la yata'awwaluna madhhabin ahli sunna wal jama'a shine ba sa kutsawa cikin sunayen Allah ba kuma sayi masa ta'awili bal yuthbituna lahu subhanahu ma athbatahu li nafsi duk abinda Allah ubangiji ya tabbatar da kansa ahlus sunna za su tabbatar masa shi yadda ya faɗa wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah ahlus sunna za su tabbatar da shi min gairi ta'wilin ba tare da murde ma'anarsa ba wala ta'tilin ko watsi da ma'anarsa wala tashbihin ko kwatantawa wala tamsilin ko kuma yin misaltawa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah wa huwa as-sami'ul basir alhalin Allah kuma yana ji yana gani wa madhhabu salafi aslam mazhabin salaf ya fi zaman lafiya wa ahkamu ya fi ya fi tantance komai dalla dalla wa a'lamu ya fi nuna zurfin ilimi min mazhabil khalaf fiye da mazhabin yan baya wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf dukkanin alkhairi yana cikin bin magabata dukkanin sharri kuma yana cikin bin yan baya wa qala al-hasan wa kana al-hasan yaqulu al-hasan al-basri ya kasance yana cewa la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum kar ku dinga zama da masu da yan bid'a kar ku dinga jayayya da su kar ku dinga sauraron karatun su wa ar-rajulu min fuqaha ahlil madinati qala inna allaha tabaaraka wa ta'ala alima ilman allamahu al-ibad ubangiji yana da ilimin da ya sanar da bayi wa alima ilman lam yu'allimhu al-ibad sanan ubangiji na da wani ilimin da bai sanar da bayi ba faman tatallaba al-ilma allazi lam ya'lam lam yu'allimhu al-ibad lam yazdad minhu illa bu'd duk wanda ya tafi yana neman ilimin da Allah bai sanar shi da bayi ba babu abin da zai ƙara sai nisa da ilimin qala wal qadru minhu qadara qaddara tana ciki iza annabi ya ce za ku kira qadru fa amsiku wa an sayyid ibn jubair qala ma lam ya'lamhu al-badariyun falaysa min ad-din shi duk abin da waɗannan malaman da suka je badar sahabban da suka je badar in dai ba su san shi ba to baya cikin addini ke wa qala ja'far ibn muhammad an-nadhir fil qadri kan nadhir fi ayn ash-shams ne neman bincike a cikin kaddara kamar da yake kallon tukulluman rana ne rana ta fito haka in ka kora mata ido kullama zada nazaran izdada haira kana cigaba da kanka zaga baka gani gashi dai haske kake kalla ko sai ga idan ka yana yana duhu qala abu umar wama jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam min naqli thiqati wa jaa an sahabati wa saha anhum fa huwa ilmun yudanu bi yace duk abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar malamai amintattu cikin sahabbai da na bayan su suka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ilimi wanda ake bautawa Allah da shi wama uhditha ba'dahum abinda ko aka kirkiro a bayan su walam yakul lahu aslun bai da tushe fi ma ja'a anhum daga abin da yazo daga gare su fa bid'atun wa dalala wannan shi ake cewa bid'a kuma shine bata wama ja'a fi asma'illahi aw sifatihi anhum sullima lahu wa lam yunadhar duk abin da yazo a cikin sunayen Allah da sifofin Allah yazo a cikin hadisai to ana mika wuya ne ba a tattaunawa akan shi wa lam yunadhar fihi ba a musu akan sa kama lam yunadhiru kamar yadda su ma na farkon can sabai da tabi'ai ba su tattauna ba qala abu umar rawaha salafu wa sakatu anha waɗannan hadisai hadisin nuzul hadisin dahiki hadisi kaza hadisin qadami hadisi kaza malaman magabata sahabbai da tabi'ai sun ruwaito su wa sakatu anha suka shiru ba su tattauna ba wa hum kanu a amakan nasu ilman kuma sun fi kowa zurfin ilimi wa ausa'ahum fahman sun fi kowa fadin fahimta wa aqallahum takallufan sun fi kowa karancin daukawa kai abin da bai dace ba wala mai kunsu kutuhum an ayyin ba wai sun yi shiru ne saboda ba su iya magana ba faman lam yasa'ahu ma wasa'ahum faqad khaba wa khasir duk wanda yace abin da ya wadace sahabbai da tabi'ai na bauta Allah bai ishe shi ba to wannan ya yayi asara kuma ya tabi wannan shine asalin manhajin salafiya jama'a wa an al-hasan wa an wa an abdullah abdurrabbih kala kana al-hasan fi majlisin fa dhukira ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhassan albasari yana wani wata makaranta sai aka ambaci sahabbai faƙala innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban ce waɗannan mutane sun fi kowa tsarkin zakata a cikin wannan al'umma wa a'maqaha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa aqalluha wa aqallaha takallufan sun fi kowa karancin daukar wa kai abinda ba kyau qauman ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabbai wasu mutane ne da Allah ya zabe su don su zauna su abokantaka su zaman makwabtaka da sarkutaka da gyaran addini tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim ina horonku ku koyi da tafarkin su da halayen su fa innahum wa rabbil ka'abati alal hadil mustaqim kina rantsi muku da ubangijin Ka'aba sahabbai suna kan shari'a ce wacce take miƙaƙiya yi musu wannan yabo har da rantsuwa akan tabbatar da nagartarsu wanda kuma abin haka yake babu ko shakka a cikin insha Allah to bar mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum na'am